اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبقنا بالحق والقرآن إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله mun sake dawa cikin wannan shiri na mai albarka na wato karatun ishiriniya da insha Allah yau za mu tashi a baitin da yake cewa bana fa hakal ayna minha ma alhima karimul muta'i la yusama idan tama khala'iquhu anda min al-ghayth izhama bawarikuhu tahdil qulub min al-amam fala illatun tukusha wa qad anda hakim ah bana ha manzo Allah ya gina wato wannan kubba ta musulunci kamar yadda muka faɗa a wancan sati akan wasu ginshiƙai guda biyar na shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah sai ka mi sala ita zaka sai mai ramadan a hajji zai to nan dai guda biyar a su aka gina wato musulunci aka yi cikin babbana ha manzo Allah ya gina wannan ginin fa hadal aina sai kewaye zatin wannan gini din min hama alhima tare da wani wato kariya na musamman ka gina kuma sai ka kewaye zatin asalin ginin nakan tare da wata katanga kuma kasuwa ta kariya kaga sai ya zanto ba yadda za a yi yayyan mai kiyayya ya rushe abu sai da karimul musa'i za Allah sallallahu alaihi wasallam wato mai manya-manyan wato ɗabi'u ne, mai manya-manyan ayyuka ne, wanda layu sama idan ta ba a fito na fito da manzan Allah, ba a gata da shi idan ta ma idan ya yi dangane, Allah alaihi wasallam. Irin aikinsa ba wanda zai iya, yakan kwana yana sallah har ƙababan su kumbura, Allah alaihi wasallam. yana yin wani irin azumi wanda ake kiran sa misal wanda zai yi kusan kwana uku ba a ma ci ba ba a ma sha ba Allahu wanda irin wannan ba zai iya mala sai dai shi din sallallahu alaihi wasallam kalaikuhu da bi umman zan Allah yawan alkhairin sa anda min alghayth ishaba wato yafi alghayth wato ruwan sama izhama yayin da yake zuba kyautar manzan Allah ta fi ruwan sama wato zuba Allahu alaihi saboda shi ruwa akwai lokacin da ake yin sa wani lokacin sai a dauke kamar a cikin rani gaba daya ba a yin sa an gane to shi kuma kyautar manzan Allah ta san ba ta ma da ma lokacin da ba a yin ta ko yaushe kawai yin ta ake Allahu alaihi ko yaushe yana cikin badawan kuma badawansa tun kafin a aiko shi yake badawa har aka aiko shi har yau din nan shi yake bada Allahu alaihi wasallam sallallahu alaihi saka ji dan adam yana furta hakika amma da ka ne da shi cikin ta sai kuma sai shi abu haka wani ba haka yake da biyu yanzu misali yanzu furta hakika duk wanda ya samu kudi sai ce waye bashi Allah to kaga ya ce Allah ne ya bashi kuma daga sai Allah ne ya bashi Allah ne ya bashi ko? Allah shi ke Allah ne ya bashi. To, amma inda za ka tambaye shi subhanallah sai ina kuka haɗu ya miƙa maka kaga sai abun sai zama kuma wani iri kaga wani abu kaga ashe wasu Allah ne ba wani wani kuma ba wani ba wani ba wani shi kenan abun haye so sai so hannun to to duk abin da Allah zai bayana sauka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya sauka hannunsa daga nan kuma zai ta bibiyan hannaye a zuwa yanzu misali ai za shi na abu ya sauki yanzu duk abin da zai zo mana a jihar gombe a hannun wa yake sauka ba hannun ino ba ne hannun sai yake sauka sannan daga nan a raba a ba wa yancan a ba wa yancan haka ne haka ne ya faru ne daga ina har daga can filar ake turo to duka haka abu yake to kuma wani zai da ke abin sai mutum ya dan kwata da karamin hankalinsa to shi sai ga dole sai ka yadda saboda to ka kwatanta abin da dan karamin hankalinka Allah ya samu dace bawaribuhu kuma wato bambancin abin da ya jawo ake samun wannan ilimi da wanda ba sa samu shine wato dan aurajen nan da ake ta kai kullum kana cikin salati gashi ne yanzu sarbuna ne a hannu kullum kana cikin salati da safe kai da yamma kai dole hakkinka ba zai yi daidai da wanda shi kuma zulma duhu ya masa yawa saboda ne saboda rashin ambatan Allah saboda yawan ambatan Allah da yana koran shi Qur'ani yana cewa istahwaza alaihim shaytan fa an fa'um zikrallah dan shi yana so ya rinjaye ka tsaye mantar da kai ambatan Allah daga nan sai mutum sai gafala sai ya shiga cikin mutane masu mutu da shi ne haka to shi ne yake cewa a bawariguhu hasaken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta hadin kuluba suna shiryar da zukata min al'ama daga makanta saboda haka fala illatu yanzu kan ba wata cuta tukusha wanda ake jin tsoron ta kada an za tibbu magani ya ba da nasara magani ya yi amfani sallallahu alaihi wasallam to bari ka ji wani abin ne ba ya ce a tubtu am gadda da sirata kalqaza tajaya rasulullahi ahmad kalqaza idza ti aminul khayru lam yanani idza badi tajaya fawa badlun wala azam wa mannun wala man wa tabum wala atab yace a tubtu kana kallo ne am kaza ko kuma fafanya wato fanka gadda basirataka ta wuce basirar taka ta rufe kallon naka wai kana kallo ne ko kuma kwanka ya rufe kallon naka sai ce to yanzu wancan wanda baya kallo kan ba da shi yake ba kai ne kallon ma sajja ya rasulullahi sallallahu ahmad da tokasa darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da fifikayyarsa kai ne kallon ma ya wuce ganin ka ya wuce kallon ka kai ne kallon ma a ga wancan kan ba a magana ka gani idza shi aminu khaira ko khairu lainan an kaza idan an ce manzo Allah an buƙaci wani alkhairi a wajensa to bayya shi ma zai shiga shi ba jinkiri zai shiga shi badi'u sajaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kayatattun dabi'u ne hawa babu shi kyauta ne wala aza ko ba cutarwa wa mannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyauta ne wala mannun ko baya gori wasafin mai kau da kayi ne wala ata kuma baya zargi baya zargi sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu al-Ahada maqalan wa hujjatan mubinul huda lis salikin mahajatan wa asdaqu man yamshi al-ardi lahajatan bihi kutiba silikun nabiyyuna bahajatan lahu al-qurbu min duni al-wara wa lahu al-hub yace Muhammadu al-Ahada Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi shiryan mutane wani waje yana ta ana as'akun billah wala na fi ku tsoron Allah sallallahu alaihi to sai ce mu shirya to ga hanyar da nuna maka shi dama shi ba shine Allah ba shi nuna hanyar Allah yake ga yadda za a ji Allah ga yadda za a ji wajen Allah ba yake amma dai dole kuwa sai ya biyo ta wajen shi ka ce ba za ka yi ka je karɓuwar allolinka direct wa asdagu man yamshi al ardi lahajatan malala shine mafi gaskiyan lahajatan harshe man yamshi al ardi akan duk wanda yake doron akan lala ya bi duk wanda ya taba taka wannan kaza gaskiyan harshe Allahu alaihi wasallam yihi kutima sirkun nabiyyu na bajatan da shine aka cika zirin annabawa bajatan wajen kyau yace lahul lahul qurbu min dunil wara wala hubbu lahul qurbu yana da kusaci yana da zabi da Allah ya masa min dunil wara wanda ba ayo kowa cikin halitta ba wala hubbu in ta kai ma shi habibullahi masoyin Allah duk halitta ba wanda Allah yake so kamar annabi Muhammad yace wa hal ba'da masarahu li maulahu gayatun huwa al-abd haqqan qarrabat inayatun نهايته لن تكتسب بداية بدايته للمرسل نهاية هم الشوب حسنا حوله وهو الكتب yace wahal ga yakin shin akwai wani isa matuƙa ne na daraja ba da masarahu bayan isra'i da aka yi da shi ne maulahu ya je wajen Allah akwai matsayin da ya kai wannan Allahu alaihi wasallam sai kaga masu cewa Allah yana sama kaga wanda Allah ya je ya je sama ya je wajen Allah shi eh wanda suke cewa Allah yana sama na san kan al'arshi wanda Allah ya je wajen Allah san kan al'arshi a shi Allah yana ko ina a gane ina ko ina sannan kuma da ke Allah ne sai a ce kuma baya ko ina a gane saboda shi misalin kace ko ina ai ko ina din wato halitta ne a gane ko ina din halitta ne misali ko ina ba ana ta a ce makaranta sai kasuwa a ce wasu garuruwa daban-daban shi ne ko ina din arziki to idan ka ce yana ko ina tabaraka ta'ala to kan yayi wannan ko ina din to a ina yake tabaraka ta'ala to shi dama Allah in kana son zaman lafiya ma kar ma ka dinga san ya yarinka akan ya Allah yake sai ka sha wahala saboda bai kera kayan ka dan ka gane shi kera kayan naka bai dan yanzu da kaga bature bai yi mota don tafiri ta kai mutane makka ba to haka nan ba a kera kayanka don ya gane mai Allah a to ai mala'ika ma ganinsa ya fi ƙarfin kayan naka ne ya fi ƙarfin idanuwan naka ne ko aljanun nan ma ba kallon to sanin mala'ika ma ya fi ƙarfin ka dan jibril nan in ba wanda Allah ya tuba da ba musamman ake ni ka irin su to ballantana Allah Allah da ya yi su sai ka ce dole sai ka masa makani dole sai ka ajiye shi a wani wuri Allah ya ji karfin hankalin mutane ba za ka ba a gwada Allah da hankali shi ne kawai za ka ce yana sama ka ce yana ƙasa ka ce yana kudu yana arewa yana gabar yana yamma sannan kuma ka sake cewa baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa kuma duk haka ne da kace duk baya wannan wajajen haka ne da kace duk yana wannan wajajen haka ne to ya biddan sun haɗu kishiyoyi guda biyu eh sun haɗu amma Allah ne ai kaɗai suka haɗu amma wanda ba Allah ba in dai yana waje to yana waje in baya waje kuma baya waje kawai shi amma wanda kuma Allah ne shi kuma Allah ya fi ƙarfin ba ta gane shi ya wuce hankali Allah ya samu dace yace huwal abdu haqqan qarrabatu inayatun Allah shine hakikanin bawan Allah wato in an faɗi wannan magana kowa zai ce ai shi ma bawan Allah ne hakika bawan Allah ne a yanzu da zari Allah yana cewa yana cewa annabi Musa fasri bi ibadi ka tafi da bayina shi wannan in ka je karkashin tasirin wannan aya za ka ga wato wannan ibadi da Allah ya ce wa su bani Isra'ila wato wato ya danganta su gare shi ne saboda istifa'i zaben da ya musu amma kowa ai ba halin a gani kowa ba halin to in an ce wanzu Allah shine hakikanin ba Allah to shine Allah ya fi zaɓa a cikin sauran dukkan bayan Allah kuma duk bayan Allah za su tsira ne in sun bi shi za su halaka ne kuma in sun taɓa masa sannan kuma kowa abin duniyan nan ya ja shi ya zama ya ma fi son abin duniyan fiye ma da Allah to amma ban da manzan Allah ban da annabawan Allah to Allah suka zaɓa to shine yace karrabar inayatin yace inayatin wasu kususiya ta Allah ce karrabar su ta kusatar da shi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala nihayatuhu lan taktasibha bidayatu wato zuwan sa a karshe wato bidayatun farkon nasan lan taktasibha bata tsoroye ta ba bata tsoroye shi wannan abun ba saboda shi bidayatuhu farkon sa nihayatun karshe ne lil mutsari daga manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam inda nan ya fara tafiya a cikin darajarsa to manzannin Allah da suka zo gaba ɗaya su kuma nan suka tsaya eh nan ne ƙarshen darajar sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dama abun tsari tsari tsari tsari ne kuma manzannin inda nan suka fara tafiya to sauran annabawa su kuma nan da suka zo nan suka tsaya a gane to su ma kuma annabawan inda suka nan suka fara tafiya to waliye kuma da suka zo nan tun suka jibi alhamdulillah eh sun zo iya iya mafarci a gane dake da juna to waliye kenan su kuma waliye inda suka fara tafiya to irin mu gama gari da za mu samu je wajen to shikenan to nan ne to an je ko inda ake ne abin da ma tsari tsari ne dake dake ne sallallahu alaihi wasallam eh gaba da gaban ta kenan to shine yace humu shuhu husna su manzanni su ne taurari husnan wajen kyau haulahu kewaye da manzan Allah huwa kutub shi kuma shi ne kutub shugaban taurari kenan gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam uhibbu rasulullahi yace ina son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hubba muwahhidin amma so irin na ne kaɗai ta Allah a gane so irin na ne kaɗai ta Allah ba so irin wanda wato kiristoci suke wa annabi isa har suka mai da shi Allah ko ɗan Allah ba a mu ba mai da manzan Allah Allah ba ba mai da shi ɗan Allah ba ko shariki na Allah ba a kullum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da Allah bai wuce ba Allah ba wajen bawan Allah ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam nan muka tsaya mu ma amma dai babu kamar shi a cikin halittar Allah babu babu babu ko ba ne riskan Allah sai ya biyo hanyar duk wanda ya biyo ba ta hanyar sa ba zai je samu Allah kuma abun baki saboda haka sai ta hubba muwahhidin so irin nan ne kadai ta Allah wa amdahu yace ina yabon manzan Allah bil haqqi da gaskiya gaira mufanidin bana ƙarya a cikin yabon manzan Allah wa in balagal matsaluba bil madihin mujtadin yace wa in mujtadin idan me neman baiwa balagal matsaluba ya samu abin da yake nema bil madihi da yabo da yawa wani to mu kuma balagana mun irfiki zurakuna ne ƙololuwar daraja wanda mun riske ta ne bi madali hashimi muhammadu da yabon ne ba hashiman dangi annai Muhammad mun isa zura unanin ƙololuwar daraja ma in su ɗa'irar hadar wanda ko manya-manyan duwatsu masu tsayin nan to ba su kai tsawon darajar da muka kai ba saboda ne saboda yabon manzan Allah saboda soyayyar manzan Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وبارك ذلك المستقيم على آله قريب كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين